أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu na ranar lahadi a nan masjidin sabinul huda ga wanka tare da magara inda muke gabatar da littafi na al'adabul mufrad na wani malami muhammad na amirul mu'mini na filhadis muhammad bin ismail wanda aka fi saninsa da imamul buhari mai rasuwa hijira tana da shekara 256 yau muna ranar lahadi na wadda 15 ga watan jimada al'ula shekara ta 446 wanda ya daidai da 17 ga watan 11 2024 a wancan satin muna babe na 349 babe na ruwasan karanef mun yi ruwaya ta 802 kenan mun fara babe na 349 ruwaya ta 802 yanzu zan mu ci gaba kenan da kwai ruwaya daya kwana baban ya kare kenan muna babi na 349 kuma ruwaya ta biyu na wannan baba rakam in ruwaya da zan mu tashi 803 zan mu tashi hadisi na 803 kenan dogon hadisi ne ko kenan yana karanta ruwan a hankali masu littafi mai kamar abin dalla-dalla filla-filla karanta ruwaya
حدثنا معاذ بن فضالة عن هشام عن حماد عن زيد بن وهب عن أبي ذر عن أبي ذر قال فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو البكيع وانطلقت أتلوه فالتفت فرآني فقال يا أبا ذر فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك وأنا فداؤك فقال إن المكثرين هم المكلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا في حقه قلت الله ورسوله أعلم فقال هكذا ثلاثا ثم عرض لنا أحد فقال يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك لبيك رسول الله وسعديك وأنا فداؤك قال ما يسرني أن أخرجا لآل محمد ذهبا فيمسي عندهم دينار أو قال مثقال ثم عرض لنا والي فاستن فاستنتله فظننت فزننت أن له حاجة فجلست على شفير وأبطى علي قال فخشيت عليه ثم سمعته كأنه يناجي رجلا ثم خرج إلي وحده فقلت يا رسول الله من الرجل الذي كنت تناجي فقال أو سمعته قلت نعم قال فإنه جبريل آتاني فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنا وإن سرق قال نعم
to wannan ruwaye tarjama baba wane ne ya kukuna tsallashi tarjama baba kukuna ba tarjama baba ya ne ƙaunin rajul nafsi laka fida'un me fasara wannan mutum kamar al'ada su can ko zamanin kan musulunci ma zo a hadisai da damuna gana fidaka abi wa ummi ko fansakka uwata da ubana ko kuma fansakka raina da suna faɗin wannan sahabbai kan musulunci zo suna faɗin kuma da musulunci zo bai hana abin ba kamar kamar kaddara abu ne in zai kaddara mutum sosai yayi wani abu na bujinta sai ka ce mai fidaka abi wa ummi fansakka uwata da babana kenan ba a hakika ba ka ba shi uwa na ka kenan wai kaji mutum ya yi abu na azo a gani shi ne suka cewa fidaka abi wa ummi ai zan buga hadisai da dama sahabbai suka cewa annabi fidaka abi wa ummi ya rasulullahi ko kuma fidauka nafsi ya rasulullahi da irin wannan kenan a wannan baban da muke a wannan baban mun yi ruwaya wadda ta wuce ta Abu Dalha ko inda Abu Dalha a gazawatul Uhud ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya zo gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama abu dalha ya gurfana gaban manzan Allah ya kawo wannan kwari wannan ne kwari da bakai shi ya zazzage gaban annabi yake cewa annabi sallallahu Alaihi wasallama waje hili waje hika wuka'un huskata da huskarka tsaro ce wa nafsi ne nafsika fida'un raina kuma raina da ranka kariya ne kenan na fanshi raina da ranka muka ce a gazotul uhudu shi wannan dalha bayan mun ja baya ba wancan satin dumi bayanin gazotul uhudu kuma gazotul uhudu tarihi ne sananne lokacin da aka yi rugumutsin nan kenan yadda sahabbai suke son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama son da zahiri da baɗini da pratik da theory su suke sa annaba kana kenan shi Abu Dalha setin annabi ya zo ya zamna yake dokan gwanin halbi ne ga kore shi ga bakai shi yake ɗoka yake halbi duk wanda zai zo gurin annabi kuma in gwanin halbi ne kamar in ya halba abin sai annabi kamar ya dan daga ga ina halba sai cewa annabi a a tsaya daidai sai tina abin da ya zo ya same ni kai same ka kamar yanzu mutum yana ba nan ni koyi nake halba kenan bai so annabi ya leko daga nan ko daga nan so yake annabi tsaya daidai kan shi yadda in an halbo kibe ta sami idan shi kar ta ja baya gurin manzon Allah ta samu kirjin shi kar ta je baya gurin manzon Allah kenan haka yi kenan kaga irin sabbin da suke san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan ne ai yake cewa anan ne waje yake wannan shi Abu Talha yake cewa raina fansa ce da ranka ya manzon Allah yana wannan kuma zan ga irin wannan kalma Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana gaya wa sabban ma har lokacin a gazawatul Uhud bacin Abu Talha yayi wannan ai da kwai wannan hadisi muna shi ma a cikin baban yana zama ba sai mun kashi ba sa'ad bin abi waqas shi ma gonin halbe kibiya ne ya ya seta a gazwatul uhud yana ta halbin kafirai annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mai ilmi fidaka abi wa ummi ilmi ya sa'ad fidaka abi wa ummi ya sa'ad halbi kafirin nan iyakin nan annabi ne yufdi yana mai fiya ce fansaka uwata da ubana annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake ga sa'ad bin abi waqas kamar yadda a sahabai da sa'adu da zubair su kaɗai ne wanda aka ga annabi yana gaya musu wannan magana annabi ya ga sa'adu bin abi waqas a ghazwatul uhud zubair kuma ya gaya mai bin awwam ya gaya mai a wannan handa to kenan baban da muke irin wannan magana ana faɗinta ba wani abu ne muke ne mu ce ta girmamawa ne sai malamai suka yi to a yanzu ma mu haɗu wannan mafi yawan malamai suka yi mu ma ba sai manzan Allah kaɗai yake da musu ya hudu wannan ba mu ma yanzu mun iya faɗin wannan kenan in ka hudu wannan ba wai ka ba mutum ba uwar ta karɓa manka kamar mu ne ne ka kaddara bishimtar mutum abin da yi shi ne fira ka abi wa ummiya rasulillah to wannan hadisin da ya ka a shahidai akan wannan abin da ya ka wannan dogon ruwayi to amma dai karkashinta da kwai darasi da dama da za mu ɗauka a shahid ya ka wannan hadisi ne a fidaka abi wa ummi amma da ƙarƙashin ruwaye da kwai darasi da dama kenan sai mu da hadisin dalla dalla billa billa masu littafi ce muje hadasana mu'az bin wa fadalata ko an hisham an hammadin an zaid bin wahab an abi zarri daga abi zarri abi zarri ya sunan shi ya sunan shi jundabu bin junada kenan daga sahabin manzon Allah abizar ligifari kala abizar ligifari ya ce to abizar ligifari ya ce in talakan na biyu na hawal bakiya kenan annabi ko ya ya fuskanci ko ya tayi me in dalaka in taliku wan taliku ya tahi sun tahi kenan in talaka annabiyu na haul baqiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya tahi wajen ko gehen baqiya jazakallahu khair annabi ya tahi na wajen baqiya ina da baqiya magabatar madina makabarta ta madina madina garin manzo makabartar madina wadda yanzu ma in mutum ya je hajji ya je ziyara ta madina zai je bakiya idan ya ga makabartar nan ta madina inda sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dubunne da ana aka binne su to kenan shine kenan ita makabarta ka al'adar gari ai tana bayan gari in gari ya girma ne ya girma sai ta zama ko ina cikin gari to a lokacin da annabi wanda ya kamar makabartar tana ina yawa sai ce in talaka annabi na hauli annabi ya tahi ya tahi wajen bakiya ko ko ko gehan bakiya sai ce wan talabtu atluhu sai ni ma naje nake bin bayan shi atluhu ina bin bayan shi jalai wan talabtu sai ni ma na wato nake bin bayan shi kamar annabi sallallahu alaihi wasallama ne sahabbai dan san da suke wa annabi a cikin madina garin manzo duk annabi in ya wuto inda zaya sai an samu wani sahabiya bayan shi daga baya ku da bai sani ba sai daga baya kana bayan shi kenan shine wata annabi ya fita sai ya fuskanci hanya ina bake da ya fuskanci hanya bake sai wa ganshi a cikin zarin gifari ya ganshi da ya ganshi yayi sai ya bayan shi kenan shine tana wanda laftu atluhu sai na bi sai na bi bayan shi to kire yanzu dauki abin ya kana gani a TV kana ga abin annabi ya yi ya ko ya kai waje na baƙe wa biyo bayan shi abi zabi to ana tafiya ana tafiya kenan annabi yana gaba yana tafiya kuma abu zari yana yana bin bashi ko sai ya ce faltafata sai annabi ya iltafata ya juyo kenan sai annabi ya waiwayo sai ya juyo fara'ani sai ya gani kene na tafiyar na annabi iltafata sai mi da ya jiyo fara'ani in ji abu zan sai ce sai gani da ya gani ya ce faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya abazari ya abazari faƙultu sai ni kuma abazari ya ce sai na ce labbaika rasulillahi wasu adaika labbaika na amsa kamar labbaika kamar amsawa ce na am na amsa manzo Allah shine labbaika na amsa manzo Allah wa sa'adaika wanda kalma suna hudunta labbaika wa sa'adaika ita ma kalma ce in kace labbaika da wa sa'adaika kamar mutum ya kiranka sai kace mai labbaika wa sa'adaika kenan na amsa kuma ina jiran umurnin da zaka bani na taimako a gare ka wa sa'adaika kenan ina jiran order nake jira kawai kace i i kenan shi ne wasu adaika kenan labbaika na amsa wasu adaika ina ne ina jiran umarnin da zakka bada na taimako gare ka sa'adai kenan kana jira kawai mutum ya ce i ka za ka yi kenan wanda kace mai labbaika wasu adai kenan kama ka ce abu zo da duk abin da kace i zan bi kenan shi labbaika wasu adai kenan abu zai ce na amsa kuma ina ne ina jiran umarnin da zaka bada na taimako a gari ka ko addinin Allah ne yana kace baki ne duk ko ne yana shine wasa dai wa ana fida'uka kuma mene kuma raina fansakka ne wa ana fida'uka kuma raina fansakka ne kenan me raina fansakka kenan da abu ya same ka gwanda ya sami gwanda ya sami raina shine wa ana fida'uka faƙala sai aka yi faƙala wace a'a rasulullah ko kuma baya annabi ya yi mujaba kuma fulmi baya annabi ya yi ya sallallahu alaihi wasallam wata ko zai je ina wajen da kai da zai je wajen da kai sai wata kawo shi abu zar gifari sai gan shi dai gan shi yayi sai bu bayan shi dai bayan sai wayo sai gan shi annabi da yawo sai ga abu zar ko da ya gansa ya ce mai ya abazar ya ya abazar sai abazar ya ce na amsa kuma ina jira umarni na taimako a gare ka to muna nan ko kenan suna mi wa ana fida uka kuma rai na fansa ce a kanka yana yanzu zaka gane in ka dauki abin kamar kana gani abu zar ya zo ya zo suna tare kenan da manzo Allah da da farko kun bashi ne ke amma da yanzu yana suna tare to suna tare faqala sai faqalan nan ta annabi ce sai annabi kidan su fara dialog su fara magana shi da abazari to shi ne na faqala sai abazari sai annabi ya ce kenan faqalan nan annabi ya ce wa abazari yace mai innal muqsirina humul muqilluna yawmul qiyama innal muqsirina lalle masu yawan dukiya a duniya al muqsirina masu yawan dukiya amma da yana a nan duniya humul muqilluna sune masu dukiya kadan yawmul qiyama tana tashi kiyama kamar sun gamu da zai fara mai wa'azi ai anan da ga kamar da sahabi ai zai zai ta ga mai mawusa hadda ko sai ya ce mai innal mi ka ɗauki wanda magana innal masu yawan dukiya a nan duniya homun su ne masu dukiya kaɗan ranar tashin kiyawa abin da yana lalle a bazari masu yawan dukiya muku su nuna masu tara dukiya masu dukiya da yawa a ina a nan duniya humul mukilluna su ne masu dukiya kaɗan yawon kiyamati ranar tashin kiyama me yake ne kira mai arzikin mai arzikin duniya shine talakan lahira talakan lahira shine mai arzikin talakan duniya shine mai arzikin a cikin wannan ko kina kike ne kina shine ce mai innal mukassirina masu yawan dukiya a nan duniya humul muqilluna sune masu dukiya kadan ranar tashin kiyama ranar tashin kiyama mun gane dukansu dukkan mai dukiya a nan duniya shine mai dukiya kaɗan ran tashi gama ba duka ba ko sai ce illa kenan ba dukkan masu dukiya ba a nan duniya suke kasancewa masu dukiya kaɗan aina sai ce illa sai dai man kala haka za wa haka za sai wanda ya ce haka da haka abinda yake ne wanda ya ce haka da haka kenan wanda ya bada haka ya bada haka kamar gwada da hannunsu dama da hagun ya ce mai yawan dukiya a nan duniya su ne masu dukiya kaɗan a ina a lahira ran tashin gyama amma dai sai wanda ya ce haka kuma ya ce haka kenan me ke ne wanda ya ce hakan ya ce hakan kenan wanda ya bada dukiya nan ya yi bada nan ya taimaka dama ya taimaka hagun ya taimaka gaban shi ya taimaka bayan shi shine illa man kala haka za wa haka za sai ya ce fi haƙƙi amma da ya taimaka a cikin haƙƙi yana a cikin haƙƙi abin da ke ni na farko ya taimaka a cikin haƙƙi ya taimaka dukiyar da ya taimaka na farko ka ɗauki dukiyar tashi ce ai zaka samu dukiya ka tara malamin addada wanda ai su duke ba ta kace ba kuma zaka je ka bada hakan ka bada hakan amma dai asalin duke fondation ita ba ba ta kace ba a yanzu ka cin milayika misali na gwamnati ko na ƙasa milayika da dama ka cinye ka danne haƙƙin mutane amma dai ka zo kuma kana sani kana bada hakan da hakan to ai baka bada ta cikin tunda ba ba ta kace ba ko kuma haƙƙin ko kuma tabzir ko kuma ka bada akan albazuranci kenan ita dukiya ai inna la ta yubu ne la yaqbal illa bi kenan abin da kenan nan kenan dukiya wanda take takace ko kuma kuma ka bada ta cikin haƙi kenan wani mai kuɗi ne zai kasance mai kuɗi a lahira sai mai kuɗin da ya kasance dukiyar shi ta mijece ta halabce ya same ta akan haƙi kuma ya bada ta akan haƙi kenan zai tashi ranar tashin kiyama a can ma mai ne mai kuɗi ne ai shine kullum muke cewa ai mutane sukan kasance kishi hudu ne ko kashi uku wa'ansu su kasance daga aljanna zuwa aljanna wa'ansu su kasance daga wuta zuwa wuta wa'ansu su kasance daga aljanna zuwa wuta wa'ansu su kasance daga wuta zuwa aljanna haka ne kishin mutane a duniya kenan wannan wanda suke da dukiya kuma suka ba da haƙƙin da cikin aikin Allah kenan kaga sun ji daɗi a nan duniya kuma su je lahira su ne masu kudi a can lahira kaga kenan sun kasance daga ina daga aljanna zuwa aljanna kana da dukiya kuma ka ba da ni haƙƙin da ka hudda zakka ka taimaka ka taimaka marayu ƴan uwanka ba su kuka da kai ka taimaka ƴan unguwa ka taimaka kowa baka ruwa dukiyar nan ka ji daɗi kuma yallanka sun ji daɗi kenan ka kasance mai kuɗi a nan kuma ka je can ka samu rahama can ma lahirar lahiya lau kenan ka kasance daga ina daga aljanna zuwa aljanna daga wuta zuwa wuta ka kasance wuni kake wuni kake kana ihu a gari kana dako a gari kana ihu ba sallah ba salati sai ihu wannan hadisin da muka yi me ihu ka wuni kana ihu ka kwana himarun himarun fin nahari ka kasance jaki ne a wuni kai tablabtar kaya ka aje kana ta ihu kana ta kururuwa a cikin kasuwanka ka shiga wannan kasuwa ka yi kuruwa ka tura nan ka ɗauki wannan ka ajiye wannan amma dai a wurin nan daga sallah biyar ba wadda ka yi sai ka kasance in ka zo ka gaji ba ka yi addini ba kuma jifatun fille da dai sai ka zama mai gawa ba ka iya motsa ma yana ka kai mai kai kikila in ka je shi wannan a ƙasan wata kwata zai kwana ko ƙasan wata mota zai kwana cikin shi dakon-dakon zai kwanan tasha ko kwanan kasuwa ko kwanan ba gali gude kenan kaga wannan daga ina zuwa ina daga wahala zuwa wahala shi wanda ake so wanda annabi yake so wanda zaka yi hakuri daga nan wahalai amma dai zuwa dadi irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka bashi zabi aka ce me kake so sai yake so je ce na ki so hadisi mishta sai zabe na sai zabi lahira ai annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana mai ruwan azurfa ruwan zinariya irin na Suleiman dan Dauda duk abin da yake zama ya zama ko Allah yana mai wannan amma dai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zaɓi wannan ba sai yace me yake so rayuwai lahira yake so kenan kaga rayuwar Annabi ta kasance an mi baya yanda ɗakin shi yake yanda ɗakin matan shi yake har ya kira matan su ya bashi matan shi ya ba su zaɓi me kike so su ma suka ce na suke so lahira kenan suka yi rayuwa wadda ba ta likisa ba a nan duniya kenan dan sun zaɓa ta kenan shi a musulunci cikin wannan rayuwa to mu je karatu mu nan kenan sai ce mi innal innal muksirina masu yawan masu yawan mi dukiya humul mukilluna su ne masu dukiya kaɗan yau ranar tashin kyama ko sai muka ce illaman sai dai wanda ya ce haka kuma ya ce haka kenan ya ce hannun ya ce hannun ya bada na ya bada na sai ya ce mire fi haƙƙin lahi a cikin haƙƙi to ƙultu sai a bazar ya ce sai na cewa annabi da ya gaya wannan a magana allahu wa rasuluhu a'alam wannan allah da manzansa su suka san wannan faƙala sai annabi ya ce faƙala haka za sai annabi ya faɗi wannan magana salasa har su uku su uku yana cewa masu dukiya da yawa a nan duniya su ne talakawa a ranar lahira sai dai wanda ya ce haka haka haka sai da wata magana suna talata su uku yana gawa a bazan kenan sai magana tabulo na kuma kenan sai magana muna tare sai magana ta rukuku a hanyar ina ne a hanyar sun fuskaci to an kare wannan magana a ina ne a tsere suke magana ko ana tahiya suna tahiya ne ake magana ana tahiya ne annabi da abazari yake gane wani darasi sai ce sun ma'ara da lana uhudu sai dutsen uhudu ya bujurto gare mu me ya bujurto gare mu kenan sai muka tsinkayo ga muhammadu kusa kusan dutsen uhudu kenan tahiya ta yi tahiya tunda daga madina zuwa uhudu ya kawo yin kilo takwas kenan tahiya ta yi tahiya kenan shi ne sun ma'ara da lana uhudu sai kuma dutsen uhudu ya ya bujurto ba ya zo ba kenan muka muka fuskance shi hamu iskoshi sai da ina taya muna kin da kana ne da kai ai har zan mu isa wani guri sai hankali mai aka mun diba sai muga mun zo gurin yana suna tsaka tahiyar ne sai suka ga tana har sun iso kusan dutsen Uhud kenan shi ne ce sun ma'arada lana al-Uhud sai kuma dutsen Uhud ya bujuto zuwa gare mu a abazar nake ba da labari ai abazar ne yake ba da labari nan da yake sun ma'arada lana al-Uhud sai abazar ne yake da ya gaya mu wannan magana ta haka za wa haka za ai muna tsaye sai muka ci gaba tahiya muna tahiya a bazar yake sun ma'ara da lalan uhudu sai dutse uhudu ya gabatar zuwa kenan sun yi cikin tahiya kai da shi yanzu kuna tahiya ko gina kuna tahiya kuna tahiya sai ga haccan ka isko wani guri kenan shi ne a bazar yake ta kenan sun ma'ara da lalan uhudu magana wace ce magana a bazar ko faƙala sai kuma annabi ya ce mini ya abazari ya kai abazari faƙultu sai ni abazari na ce labbaika rasulillahi wasu adaika wa ana fu'adi fu'adi kaga a shari ko? kenan kenan baitin a cikin ta hallu abazari zai ƙara gaya mai mai mahimmanci annabi zai wa abazari magana mai mahimmanci sai ƙara sai ƙara kamun sunan shi sai da ya ce mai ya abazari abazari ya ce labbaika na na amsa ko labbaika na amsa man kiran ka manzon Allah wa sa'adaika ina jiran umurni na bada taimako a gare ka in bada wa ana fu'atuka ni kuma raina fansa ne akan ka sai ce kala tawace ce sai annabi ya ce hannu bu ba hadisi ma kala sai annabi ya ce sai ƙara gayawa a bazar wannan kuma darasi na biyu ta ya ba shi darasi na farko to mu rike darasi na farko darasi na biyu sai ce mai ya ce darasi na biyu ma ya sura ni ma ma ya sura ni ko anna uhudan li ali muhammadin zahaban wa yumsi inda hum dinaran aw qala misqalu annabi ya ce wa abazar ma ya sura ni me ya sura ni ma aiko da wani yace baya faranta mun rai baya faranta mun rai anna uhudan ya kasance wannan dutsen uhudu li ali muhammadin a ce na muhammadu ne da iyallansa zahaban kuma ya kasance duka wannan dutsen uhudun zinariya shi ne kasance mai zahaban zinariya fayyumsi inda hum dinara kuma a mareta suna da dinari guda au misu kalin ko kuma ya kasance azurfa ce kuma a mareta suna da dinari guda na azurfa ne ne da ya tsinka uhudun shi ne sai annabi cewa a bazari ni ba na farin cikin a ce wannan dutsen uhudun da gani gaba daya ba na farin ciki ba na so a ce wannan uhudun gaba daya kasance zinariya ne in ya kasance zinariya kuma a ce na iyallan muhammad sallallahu alaihi wasallama ne gani kuma in an ba shi a yanzu kuma a marece da marece a ce da sunan zinariya a hannuna kenan zinariya na ba da haka za wa haka za ina mun gani kamar duk a ce wai uhudun ne kasance zinariya ne ai mile ka ne ko to wai ban na so in uhudun na yanzu da sayayi an maida shi zinariya an bani kuma lesuwar da martan an zo a ce da kwai dinari guda a hannuna shi ne ke eh ba rabe ba kenan ba na farin ciki wannan ba na farin ciki wannan uhudun dukan shi zinariya ne ko dukan shi azurfa ne an bani shi yanzu da sahen nan kuma umar ce yi a zo guri na sami dinare guda ma ya suru ne ko baya ba na faranta mai kenan ba na ji daɗi ba an na uhudan li'ali muhammadin wannan dutsen uhudu ya kasance na waye na iyalan muhammad sallallahu alaihi wasallama zahaban kuma ya kasance duka shi mai zinariya fayumsi indahum kuma ya mareta a gurin su dinarin dinari da a zo a samu dinari da kenan duka na yi ne na da su au kala sai a bazar ya ce ko kuma ya ce miskalin miskalin shine azurfa ko kuma wannan dutse ya kasance dukan shi ne azurfa ne kuma a mare da a gurin iyala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kai dinari na azurfa ba da dinari ba to sai ce kuma to da ya ta ta ko tabulo na nawa na biyu ko na uku na uku ne na yi sai kansa na nawa sai mu yi mu ba sai kansa farko a ina ne akai a bazari ne ya ya wuto annabi ya wuto hanyar ya annabi ya wuto hanyar bakai sai me sai a bazari sai a bazari ya ganshi da ya ganshi me sai bayan shi da ya bayan shi ana tahiya sai ya waiwayo sai me sai ya ganshi da annabi ya ganshi yayi kira shi yace mai na yace ya abazari ta'ala ka zo ko da yazo ce na amsa ga nemi taimako mu bada kuma fansarka raina to da ya ga mai wannan sai ya ga mai darasi na rubuce mai bi mukillu na masu dukiya yawa a nan duniya su ne talakawa a ranar lahira sai dai wanda ya ce kaza ya ce haka ya ce haka kenan wanda ya bada haka ya bada haka ko to eh, bai ci haka wani sai aka yi sai ya tabta ko sai aka ci gaba sun ba a radar kohudu sai dutse hudu ya yi mi ya bujurto da aka dutse hudu ya bujurto sai ce mi ya abazarri shi ma ce labbaika wasu a daga ko tukwana ya ce ma ya suru ne an na uhudu li ali muhammadu sahaban baya faranta mun rai wannan dutsen uhudu ya kasance ga na iyalan annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance zinariya ne kuma ya mare ta a gurinsu da kwai dinari guda ko kuma ya kasance dukkan shi azurfa ne ya mare ta a gurinsu da kwai dinari guda na azurfa to sai aka ci gaba sun na nawa sai kama nawa sun ma'ara da lanar wadin sai kuma wani kwari babba kenan mun je uhudun bayan gari ne muke sai wani kwari babba wadin sai wani kwari babba ya bayyana gare mu kwari cikin duwatsu ne haka tunda bayan madina duk duwatsu ne kenan kwari inda duwatsu ne haka amma dai ana tsaya cikin duwatsu ne inda ake cewa mare mare haka ko marmara haka ana tsaya irin wannan sai ya bayyana gare mu wani kwari to da wannan kwari ya bayyana gare mu me aka yi fastatalla sai fas tantala fastan tala ko fastan tala fastan tala ai taqaddama sai annabi ya shiga gaba kenan ai da suna tare da aka zo wannan kwarin sai annabi sai mi sai ya shiga gaba kamar kuna taya da mutum haka kai da kai haka an zo wani guri sai ka shiga gaba kenan ka shiga gaba mutumin ne zai sa wani abu a ran shi kamar ka ce dakata ne zai yi wani abu kenan shi ne nan fastan talan nan sai annabi ai taqaddama sai annabi ya shiga gaba kenan na fastantala min bai da ashabi ai taqaddamahum kenan idan aka ce wani istantala bai da ashabi ai ya shiga gabansu kenan da aka zo wannan wadin sai annabi ya mi sai ya shiga gaban wa abazali to da ya shiga gaban shi sai abazali ya ce fa zannantu anna lahu hajatan sai nake tsammanin ko wata bukata gare a gaban nan zai yi don wannan fajallastu sai na zamna ban bi shi ba sai na zamna a lashe firin a bisa gaban kwarin kama a gefen kwarin ne na zamna kenan nan da aka zo sai shi a bazali sai ya zamna me yasa ya zamna don ya ga annabi ya shiga gaba yana tsammanin annabi da ya shiga gaba nan me zai wata bukata ce gare zai je yi don wani sai ya zo ya zamna kamar da ake zama a gaban kogi ko wannan sai ya zamna a gaban ina kwarin wannan to da ya zamna ne aka yi wa abda a alayya sai annabi ya yi jinkiri bai komo ba sai da dai zamna shi a bazar kina annabi ya yi kina annabi ya ya ci gaba ko kuma cikin ruwan tsirani ya ci gaba shi ko abu zai yana yana zamne to fa abda sai ya yi jinkiri kenan shi ya yi jinkiri annabi bai ba bai dawo ba shine wa abda a alayya kala a bazar ya ce fa hashaitu alaihi har da yi tsoro a kai shi dan na bar shi shi daya ina shiga tun da muna tare kuma ya yi gaba bai komo ba fa hashaitu alai hannun tsoro a kan shi to sai a bazar ce kuma can an dan jima sun masami ituhu sai na ji murya shi sun ma sai na ji shi ka annahu yunaji kamar yana ganawa ka annahu yunaji rajulu kamar yana ganawa da wani mutum a gaba sai na ji ji murya annabi kamar annabi yana ganawa da wani a gaba sun maharaja sai me sun maharaja ilayya wahadahu sai annabi ya fito gare ni shi daya muna muna tare sai ya fito annabi gare ni shi daya fa qultu sai me sai nace in ji abazani mu kuma baya an zo ina ne an zo wani kwari ko da aka zo wannan kwarin ya aka yi suna tare sai annabi ya ya gabata ya shiga gaba ko da ya shiga gaba shine fas tan talako sai annabi ya shiga gaba to da annabi ya shiga gaba sai a ba zai yi tsammanin mi annabi zai je biya wata bukatarsa sai mi sai na zamna hausa kamar gefen kwarin ina mi ina jira annabi ya dawo to da ya ta yi wa abda a alayya sai ya jinkiri a gare ni kenan ya jima bai dawo ba kala a bazar ya ce kalinan ta a bazar ya ce fahashe ta ha har na yi tsoro a kan shi kenan tunda muna tare kuma ya ji bai dawo ba sun masami ita huse sai na ji murya annabin sallallahu alaihi wasallam ka annahu yunaji rajulun kamar yana ganawa da wani da wani mutum summa kharaja ilayya kuma sai ya fito zuwa gare ni shi daya shi ya yi shi kamar yana ganawa da wani mutum kuma sai ya ga ya komo shi daya kenan abin dole ba shi mamaki da wannan fakultu abazar ya ce fakultu sai na ce ya rasulullahi ya manzan Allah manin rajin laji kunta tunaji wani namiji ne kake ganawa da shi a can gaba da kai da na murya ko kuma ausami ito ko kuma wanda na shi kenan abazar ne ce manin rajin wane wani namiji ne ko alaji kunta tunaji wanda ya kasance kana ganawa da shi faƙala ko kuma ya ce ausamitu ko kuma wanda na ji murye shi wane ne ƙultu ausamitu ko na ji shi a mukoma ba mukoma ba mukoma ba kuma watan daga wa'abda alaya kaka doke ne da annabi ya ji ya yi mi ya jinkiri ko to da ya jinkiri a ba zai ne ce fashe tu na ji tsoron to sun masami to ka annahu yunaji rajulan sai na ji annabi kamar yana ganawa da wani da wani namiji ko sun maharaja kawai sai annabi ya wuto ya ga annabi da ya wuto sai ya wuto gare shi mai wahada wushi daya fa kuntu sai nace ya rasulullahi ya ya manzo Allah wannan rajulin da ji kunta tunaji wannan da naji murye wani namiji ne kake ganawa da shi faƙala nan ta annabi ce faƙala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce wa abazari awa samitahu shin ka ji shi kenan an yi abin kenan shine ce awa samitahu shin qultu na'am sai abazari ya ce eh na ji shi kenan jaro ina shiga ɗaya na shiga ɗaya ko ɗaya na shiga kenan nan faƙala nan ta wace ce ta annabi ce ko yace awa samitahu shin qultu na'am sai ce eh na ji shi ƙala sai ce wane annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fa innahu jibril to ai mala'ika jibril ne a cikin nake hira da shi atani ya zo muni ne da ne gaban nan fa bashirani ya bani albishir annahu man mata min ummati duk wanda ya mutu daga cikin al'ummata la yashruku billahi shay'an baya gama tarayya Allah da komai baya shirka baya tsahi baya komai da halin janna zai shiga aljanna kenan mala'ika jibril ne zuwa bani albashi ya ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallama al'ummarka duk wanda ya mutu ya je wa allah bai gama allah da kishiya ba zai shiga aljanna sai me ƙultu sai annabi ce sai ne nan ƙultun ta kuma annabi ce a a muje muje muje muje ne muje anan ta annabi ce ruwaye wannan ta annabi ce ƙultu sai na ce sai annabi ya ce wa jibrilu wa in zana wa in saraka ko da ya yi zina ya yi sata ƙala na'am sai jibrilu ya ce wa annabi a wannan ruwaya kenan nan ɗaukunan ƙultu annabi ya ce wa jibrilu wa in zana ko da shi wannan mutumin ya yi zina ya yi sata zai shiga aljanna ƙala na'am sai annabi sai jibrilu ya ce eh kenan nan ta annabi ne da jibrilu ga ruwa wacce ta take zawa ta annabi da da abazar in muka da mukata kenan fasar hadisi to kenan me wannan hadisi karanta da mu mu dai tarjuma da muke na qaulul rajul nafsi laka fida'un ne ko to kenan kaga sai ya kama dan ya nuna ma matsayin shirka ai matsayin tauhidi ai dan wani kaga malamai saddal zari'a suke tsanantawa akan tauhidi abu ko ba shirka ne ba an ga kusa da shirka sai su kwanta ba shi ita shirka ne ai da ku abubuwa wanda ka tsoro ne ake in kada yin shi zai kai ka shirka kenan shi ne ba ne suke cewa sabda lizari'a kama abu ne in kada yin shi abu ba laifi ne ba amma ni zai kai ka laifi in an zo sai a yi sai a bige shi da duk tsoron shirka ne da wanda ga malaman tafidi suke matsa suke matsa suke matsa kullum wa'azi akan tafidi saboda shi tauhidi wai duk abin da kai shi Allah ga furu rahim ne wa in ka da shadidul iqab wa mu gane ba hoye na nihi ba ka hore ne kai sata kai da zaka aljanna wai abin da yake ni duk wanda ya ji wa Allah da la ilaha illallah bai shirka ba bai da wa ma'uta shine duk wanda ya ji wa Allah da la ilaha illallah ya mutu da la ilaha illallah ko bai yi tsahi ba baya dawwama a wuta ko da ya shiga wuta albarkacin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shi sai dai a bare mali ce gwanda dai ka a shiga eh kenan dai mu zama gane dai da wannan girman tauhidi kamar tauhidi a in ana jarraba ba da kai ba na tsaye fita to shi tauhidi ne shi in ka wada a tauhidi wai ba a bincike kamar shi tauhidi in ka wada a shirka ka ayi ilmi na kawai ba a bincike ai ana wani konkur sai a zo a ce to da ka samu nasu kaza ba a tsaya ma a a ayi korishin sauran kofi ka to kamar tauhidi ne kenan in ka wada a shirka wani kofin ka adiba wani asallar ka azumi ba a dibawa ma kai kawai ne abin da eh da ke yau baka gani can da ya zano ma annabawa duka tilka hujjatina liqafa duka sai da ya zano su wajen sha nawa a ƙarshe ce ne la in ashraku da sun gama tare Allah kaza kaza la in ashraku aka ba aka tamna ne ne takwa dan adin tsoro haka ne ba eh duk ko in kaga duk manzo in yi zuwa ka leka ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai da duk shekara nawa yana kira aka ce tara sha ana shan giya ana yi ana yi ana yi bibi hana ba kawai abota Allah shi da yake sai da shekara sha dan wannan tauhidi shine gaba da komai wannan hadisin to mu kuma hadisin wannan da muka ce da muka karanta na adabul farad ruwaya ce tana inda baka samu zafari da inda wajen abazali ne annabi ne to wannan ruwaya adabul mufrad ce masa shi wannan hadisi ne sahihi buhari ya hudo shi muslim ya hudo shi ashabu sunan su tirmidhi su wani sun hudo shi ashabu masanidi ahmad ya hudo shi kenan hadisi ne sahihi cikin silsilatul ahadisi sahiha ba da kun hadisi ne sahihi to sai mu dauko mu karanto inda lokaci ruwaya yanda yazo a buhari kenan yadda ya zo a buhari ya ɗan sauya da nan kenan zan karanta ruwa ya tashi yadda ya zo a buhari a buhari sai ya ce daga abazar ruwa ya buhari ya zama karanta na wani hadisun abazar da gifari ya ce harashtu lailatan minan layani wata dare daga cikin dare na hudu bijuwa abazari ya ce fa'iza rasulu sallallahu alaihi wasallama wahadahu wa laisa ma'ahu insanu sai na ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana tahiya shi daya babu kowa a gure shi babu wani mutum a gure shi kala abazari yace fazannantu annahu yakrahu an yamshi ma abu ahad sai nake ga nake tsamanin ko annabin bai so ne wani ya tahi tare da shi da wani ya fito shi daya sai abazari yace faja antu amshi fi zillil qamar sai nake tahiya kasan inuwa wata kenan sai nake bin bayan shi sai nake bin bayan annabi muna tahiya muna tahiya faltafata sai annabi ya juyo baya da ya juyo baya fara'ani a bazar da ce sai annabi ya gani da ya gani faƙala man haza cikin duhu-duhu ne sai annabi ya ce waye wannan ƙultu sai a bazar da ce sai na ce abu zarri na ce abu zarri ne ja'alani lahu fidaka Allah ya sanya raina fansa ne a gare ka a bazar ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abazar ya abazar ta'ala zo zo zo sai a bazare ne sai ya zo gure shi kenan wannan ruwa an game da abazari da annabi sai a bazari ya ce fa mashetu ma a husa atan sai ne tahiya tare da annabi wani lokaci muna tahiya muna tahiya dai muna ci gaba hanya baki ko faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan tahiya sai annabi yake ce mini innal muksirina humul muqilluna yawmul qiyamati masu yawan dukiya a duniya su ne masu dukiya kaɗan ranar tashin kiyama masu kudi na duniya su ne talakawa na lahira sai ce amma dai ba kowane daga cikinsu ba illa man a ɗahullahu hayar sai dai wanda Allah ya ba shi dukiya ta alheri wannan bai ciki fana faha fihi yaminiki wa shimaluhu wa baina yadayhi wa wara'ahu wa abida fihi hayra kenan waye Allah ba shi dukiya ta alheri wanda ya bada dukiyai ina yaminihi ya bada damar shi ya ba da hagun shi ya ba da gaban shi ya ba da bayan shi ya yi aikin alheri to shi wannan bai cikin ko da mai kuɗi ne a nan duniya a can ma zai kasance da kuɗi ne wanda ya wani ko kenan kaga ba shi da tinuwar ko kamar cari ko ƙara a bazar ya ce fa mashaitu ma a husa atal kuma sai muka ci gaba tafiya da annabi lokaci kaɗan faƙalali da muka zo wani guri faƙalali sai a bazari sai faƙalali sai annabi ya ce mu ijilis hahuna zamna ana kaga a ta wacce ruwayi fatakaddama ci yayi gaba tsaya anan wannan ruwa ta buhari sai ce mai ijilis ha hahuna zamna ana fa ajalasa ni sai annabi ya zamnar da ni fi ka'in a cikin wani guri hauluhu hijaratun gehen guraren duk maremari ne na duwatsuna sai zamnar da ni a wacce ruwa ce a wani wadi to faƙalali sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce min ijilis hahuna hatta arja zamna ana haɗin dawo ijilis hahuna hatta arja ilaika zamna ana haɗin dawo gurinka ƙala ya ce fadalaka fi harratin sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba ya shiga cikin wannan marmara ta duwatsina tunda kusan bayan madina ne duk duwatsina ne ya shiga cikin wannan duwatsina hatta ra'arahu har ya kasance ban na ganin shi kenan ba na tsinkaye shi fana bisa ami sai ya ɗan lokaci bai zo ba yana wata ruwa ya ce ba abda kenan nan kuma sai ya ce fana bisa ami sai ya ɗan lokaci da ni bai zo ba ba a ɗalan lubsa har lokacin da ya a can bai zo ba ya tsawaita kenan ya tsawaita ban gan shi ba kuma bai yi ba bai dawo ba sai can sai ce sun ma inni sami ita huwa huwa muku bilu sai da aka ɗan jima sai na ji murya wa huwa muku bilu kuma ga yana shi annabi yana gabatawa ke nena ne yana dawowa wa huwa ya ƙulu annabi yana cewa wa in saraka wa in zana kenan kawai na ji murya annabi yana cewa ko da ya yi sata kuma ya yi zina kenan wannan ne a wacce ruwa ce ce ya ji shi yana munajati da wani namiji kenan wannan ruwa ce ce sai ji da zai dawo kawai sai ji murya annabi annabi yana cewa wa in saraka wa in zina wa in saraka wa in zana wa in saraka wa in zina ko da yayi sata kuma yayi zina kawai haka abu zare shi kala abazan da yace kenan ya ji annabi zai gabato ci ya ji wannan murya ko to in yazo kenan abazan ai bai iya hakuri ba zai tambaye shi kenan shine abazan yace falan ma ja alam asbir da annabi ya dawo he na kasa hakuri hatta kultu haddai na cewa annabi ya nabi yalla ya manzo ya ma'aikin Allah ja'alani Allahu fida'aka Allah ya sanya raina fansa ne akan ka man takallama fi janibil harrati wane ne yake magana ba gehen wancan dutsen da gani da wane ne ina yake magana da wane ne kuke yi mun gane kene ce ma sami'tu ta ahadan yarja'a ilaika kuma na ji magana kai da kai da wani amma dai ban gaba wani ya kun komo tare da shi kuma ni na ji magana an ce wa in zana wa in saraka kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abazari zaka jibril alaihi salam ai wancan wanda nake magana da shi jibril ne mala'ika jibril ne aradali ya bujurto gare ni fi janibul harra a gehen wannan duwatsin kala sai mala'ika jibril ya ce min bashir ummataka ka ba al'ummarka albishir annahu man mata duk daga cikin su wanda ya mutu la yushriku billahi shay'a baya shirka baya gama bauta Allah da wani ko kadan da halal jannata zai shiga aljanna qultu sai na ce wa jibril ya jibril ya kai jibril wa in saraka wa in zana koda yayi yayi sata ya yi zina ƙala na'am sai jibril ya ce eh haka ne ƙala sai a bazar ya ce ƙultu sai nima na ce wa in saraka wa in zana ko da ya annabi ko da ya yi zina ya yi sata ƙala na'am sai annabi ya ce eh sai annabi ya ce wa in sharibal hamr ko da ma ya sha giya kenan kaga a wannan ruwa kenan a wannan ruwa ce a bazar yayi a wata ruwaya ai kuma sai ya cewa a bazarin ko da a bazarin sai da ya waɗi su uku a wata ruwaya sai da ya nome ta hasuna su uku sai annabi ya ce mai kai ko da a bazarin bai so sai ya shiga aljanna kenan mu gane ba saukin laifin ne bai ka nan nuna ma ne yake inda shirka la zulmun azim kamar nuna ma yake ita tsahi ban bauta Allah da wani bauta wani ka gama shi da Allah wannan kuma in an je ba bincike shine muka ce kamar konkur ne ake yi in za a yi konkur ai sai a ce to wanda ya fada a wannan maddai shi bai ci gaba ma ko ba a ji ba a yi correction to haka ne shi shirka kamar in ka fada a shirka ba a ba a bincike kawai khalidi ne an wuce gurin an wuce gurin amma da duk laihin da kake yi in dai baka shirka kamar yadda ya faɗin wa in zana in wa in saraka in wa in sharibal hamr duk laihin da kake in dai baka shirka maza ba ahli sunna wa jama'a ce baka dawo ma wuta ko ka shiga albarkacin shafa'a ceto na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an hujo ka sai da abinda ba so shiga gidan yari da can shi da ba so kenan me yake kantar da wannan hadisin bai cin tarjuma babe kenan muhimmancin kiyaye tauhidi muhimmancin ka ayi shirka don wannan ma'azu malami zaka sai tsarani akan tauhidi kullun tauhidi tauhidi tauhidi ba su da suke wannan saboda kamar shi zai bata ma aikin ne gaba daya in ka samu talallabiya a nan ka wadi duk wani abu da zaka samu talallabiya ta gyaru amma dai nan in ka samu talallabiya ta wadi kawai ka haliji ne fi hali amma da duk abin da kake yi Allah ga furo rahim ne wa in ka da shadidul iqabi amma dai in baka shirka duk in baka shirka ka samu Allah da la ilaha illallah muhammadar rasulullah ka je gurin Allah ba kai shirka ba to baka dawo ma a wuta ko albarkacin ceton manzo Allah muka ce ayin an hudu ka amma dai wa'iya zai ko wanda ne ka je ya kuwa to sai hadisi da biyu a a sallah ai ta ce gaba ba zancen sallah zancen sallah ai ta ce gaba dama al'adu da zai bayyana bayyana ai an salati ne ai zancen musulmi ne ne shi ko sallah an baka yi ta ai da babu zancen ka ai alƙawarin da yake tsakanin mu da annabi ya ce ita ce sallah man taraka fa kad kafara wanda bai sallah aida ma shi ba zancen shi wannan muna zancen musulmi ne ga yana yana ne yana sallah yana azumi yana yana ne ina zuwa yanzu dillahin da yake cikin qur'ani na kaba'ir da wanda ba kaba'ir in ba su suke yi kuma mun muke ko ma sallah suke shi ne musa waki to shi da abu dillahi da yake cikin kaba'ir an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza waki ai ma sallah suke ko to kenan wai wannan laifin da kake yi abinda ake so ko da kai ka wuta in dai da tauhidi zai zama da sauki sauki wai duk laifin da ka gane tauhidi shine zai kai ka ba ba gyara amma dai sauran laifi gyara yana zawa amma dai ba gyara na zawa baka sa a rinka hadisin ma'azu bin jabal ko kuntu radibul nabi sallallahu alaihi wasallam ma'azu ya ce hadisin ma'azu ina ba Allah sallallahu alaihi wasallam ala kimani faƙali riko ka san haƙƙin Allah amsa bayi da haƙƙin bayi amsa Allah haƙƙin Allah amsa bayi su bauta mai kasi shirka haƙƙin bayi akan ya sanya sai na sai mu arziki ne shi in ba mutane albishir annabe ce ne me yasa sai su zama ragwagi su yi rauni sai su yi rauni kenan kaka ranar hadisi na mu'azin nan hadisi na abazar al-gifari kinnan wa in zana wa in saraka wa in sharaka wa in sharib al-hamr ijanibi yana kaya ma girman tauhidi ne ba sausauci ne ba aka wai wannan in kai sun kai ka tsallake ba shine ba ne yana ga ma muhimmancin tauhidi da muhimmancin ka ayi shirka da yake ga ma kenan dillahi Allah yana gafarta ma in an je can amma dai ban da shirka shi shirka kawai kwandam ne za a ji a wuce gurin to to ina ganin gaba ya shiga kenan sai mu tsaya eh muka yi kenan babu ma kare ko babu ya kare sabon babe ne babe na 350 sai ce babun qaulur rajul fidaka abi wa ummi ai muna mutu ya ce daman da darsi ne duk babu ne cigaba ko tan nafsi laka fida raina a gare ka fansa ne nan ko fidaka abi wa ummi fansaka to karanta shi ya shiga قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن سعيد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي kenan kaga wannan ruwa daga Aliyu dan Abi Talib ko ita wannan ruwaya ce sahihiya muslim ya hudo ta daga cikin ashabu sunan tirmidhi ya hudo ta daga cikin ashabul masanid ahmad ya hudo ta kenan shine yake cewa shaddad yake cewa samaita ali naji ali bin abi talib radiyallahu anhu ya kula yana cewa ma ra'aytun nabiyyu ban taɓa ganin annabi yufidigo yana fansar da kanshi kamar yace kamar yace fida'uka nafsi ko rajulan yawa wani namiji ba da sa'ad kun ba sa'ad bin abi waqas ba sami'tuhu yace naji annabi inji shaddadu ya kulu annabi yana cewa irin jefa halba ya sa'adu halbar kibiyarka fidaka abi wa ummi fansarka uwata da babana kenan dan bajimtaka da shi sa'ad bin abi waqas yayi aina a'a sa'ad a gazwatul uhud shi ya hasa zubair ne a gazwatul khandaq kenan nan shi aliyu yace bai taɓa waje sai sa'ad bin abi waqas ne kada aka gaya wannan amma dai da kwai a handak annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake ramun handak ya ga zubair bin awwam nan lokacin da yaƙi ya yaƙi ne ga zautar uhud sai annabi sallallahu alaihi wasallama sa'ad bin abi waqas wani halbi ne ya aje kibiyar shi ga wani yana halba kafirai shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mai irmi jefa halba fidaka abi wa ummi wan saka uwata da ubana ya yawa ya sa'ad da nabi kanta da mu ita wannan kalmai annabi yana wadanta har shi ma na ga wani sahabi sai ya ce
قال حدثنا bukari baba علي بن الحسن قال أخبرنا حسين قال حدثنا عبد الله بن زبير بريدة عن أبيه خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ فقال من هذا فقلت أبا بريدة جعل- جعلت فداك قال قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود to kenan mai a shahid a shahidai fidaka abi wa ma huwa shahid darsi da dake fidaka abi wa ummi kenan nan ma an ji annabi ya faɗi kenan shine nan ka dauko shi ma na hadisi muslim ya fito shi hakim ya sa hashi yace daga buraida ko dauke daga hadathana abdullah ibn buraida yace an abi kharaja annabi wa tara annabi ya fito ila almasjid ya fito zuwa ina masallaci wa abu musa ya qara kuma a cikin masallacin abu musa wani abi musa abi musa al'ash'ari ya kara yana karatun ƙura'ani shi ko abi musa al'ash'ari yana daga cikin sahabbai wanda suka iya rera ƙura'ani manya-manya sahabbai wanda sun iya gwannan ƙura'ani abu musa al'ash'ari yana cikinsu kenan da annabi ya zo masallacin abi musa al'ash'ari shi ma na cikin masall- masallacin ya kara yana karanta alƙura'ani faƙala sai annabi ya ce man haza amma da kusa da farko annabi ba kusan aba musa bai tsaya ya sa kusan buraida shi annabi yana kusan buraida sai ya ce man haza ya ce wane ne wannan fa qultu sai shi buraida ya ce ana buraida ni ne buraida da ya ce da buraida ya ce shi ne sai ya ce ju'iltu fidaka Allah sa in zama fansa gare ka kenan shi buraida ya ce wa annabi Allah sa in zama fansa gare ka kenan raina fansa ne gare ka da abu ya samu raina gwanda ya same ka wa ga wannan bure da gawa ya bure da gawa da abu ya samu kai na gwanda ya same ka shine fidaka ummi da in halbo ya same ka gwan- da shi in an halbo kibiya da ta sami annabi gwanda ta same shi shi da suke fidaka abi wa ummi kenan da abu ya samu mutumin da ka ga gwanda kai ya same ka kamar shi a a gaza wata uhud ba tsaya bai in an halbo kibiya ya tarbe ta ka ta shayi annabi mun gane to kuma faƙala faƙuntu na ce ana wa buraida ya ce ni ne wa ni ne buraida ko to sai ce ju'iltu fidaka allah sa in zama fansa gare ka ƙala sai annabi ya ce ƙar'udiya haza mizmara allah ya ba wancan mai karatun murya mai kyawu in aka ce mizmar da larabci kamar sarewa ko wani abuwa na abin da ake kiɗa da shi ne mizmar amma dai anan yana nihin murya mai daɗi kenan da ya ce nan ƙar'udiya haza mizmara allah ya ba wannan murya mai daɗi min mazami da ali dauda daga muryar yallan dauda yana ne daga murya annabi dauda yana annabi dauda shi ma yana da murya irin ta karatu yana sai annabi ya ce Allah ya ba wannan abu musa al-ash'ari murya irin murya mai kyawu irin murya wa irin murya dauda yana baka cewa wannan mazali alatul ala irin su sarewa su bidil mazali da kike musu amma da anan da yake ni a sautin hasan saut murya mai daɗi kuma daga nan aka ɗauko ana kwaikwayo kira'a ana so a rera ƙura'ani kana iya jin wani wanda yana da sautin ƙura'ani ka sa ka koyi sautin shi kaga annabi ya ce nan abu musul ash'ari yana da sauti mai kyawo irin sautin irin sautin dauda alayhi salatu wassalam kenan kaga ka iya koyon da bige doko sauti irin na su sudaisi irin na su wane ne irin na su shuraib kenan kaga da da hujja wani farko ba dai mun gane kad udiya hada yawa Allah ya ba wannan ko mizmar kenan me muka ce mizmar murya murya mai kyawo mai daɗi min mazamiri ali dauda irin murya mai daɗi ta annabi dauda ali dauda nan yana ne annabi dauda to ina ga sai mu tsara ganin ko lokacin sallayi sabon babi da fata abu da makaranta Allah ba mu ladan